insha Allah tafsiri suratul baqara mun fara karanta ayoyin da suke magana kan infaki musamman da muke koma mawar aya ta mai can da 61 da na 62 nan muka tsaya a baya an dauko magana kan cewa misalin masu yin faki fi sabilillah kamar wani kamar kwaya ce da ta tsirar da zangarku bakwai kowace zanganiya na da kwaya ɗin kuma allah yana nuka wanda ya ga dama shi yana da yalwan arziki ba iyaka kuma ya san inda ya kamata ya yalwata da kuma aka ce wanda suke ciyar da dukiyoyinsu a saman tabarkin allah ba su bin ciyar wanda gori ko cutarwa suna da ladansu a wajen rubutun su ba su kurokari su fara su ci gaban magana ne mun kawo ɗan surawai kan infaki ƙaunin ma'arufin nan za mu tashi su ƙaunin ma'arufin wa makafiratun khairun min sarkatin ya taba uha afa wallahu gani wa halim aya mai tan da 63 zance mai kyau da yafewa to ya fi fiye da sadakan da cutarwa ke biyar wannan ya fito da ma'anin cutarwa an ce ban da gori ban da cutar to kyakkyawan magana da yafewa ya fi sadaka da cutarwa mutum ya zo ya nace da roƙo kenan ya nace ya dame ka ba sai ka ce to gashi kai ka ci kana ce kullum ka dunga damu na sai ba to gashi to kaga an bashi tare da cutarwa ke to maimakon haka nan gara ma ba a bashi ba a yi masa kyakkyawa magana ce ai hakuri da Allah amma dai halin abubuwan ne ka gani da insha Allah wani lokaci to kaulun ma'ruf ke ya fi a ce gashi kai ka ci kana ce ko ku kai kenan kullum roƙo ko na mai kama da haka shine cutarwa to a magana kyakkyawa a kuma yafe in ya ci kanaciya din ko kuma ya matsa ka kwazzaba mana idan mutum ya zo ya roƙa in ba ba shi ba kar a cuce shi kar a gaya masa bakar magana a yi masa magana kyakkyawa ya fi a bashi a yi masa mummunan magana wallahu ganiyun halim allah mawadaci ne kuma mai haƙuri nan yana cewa ainihin ƙaunin ma'aruf yana ce raddun jamil wato yin masa raddi kyakkyawan raddi da cewa ainihin kyakkyawan magana da yafewa wato ƙetare na ciyan da yake mutum ko kuma ladan da mutum zai samu gafarar da zai samu sakamakon kyakkyawan ƙaunin ma'auku da yi to ya fi sadakan da zai bayar tare da cutarwa shi ne ce kuma Allah ganiyun yana nufin Allah mawadaci ne baya bukatan infaki na mai gori ko mai cutarwa wato wanda ya bayar tare da gori ko cutarwa to ba a bukatan in bakin nasa kuma akan wannan ma ana iya masa hukuma amma allah ta'ala halim ne baya gaggawa hukuma mai haƙuri ne wannan kamar cikon magana ne ya yi wa ladina amonu la tuturu sadaqatukum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ra'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir ya kuwa da kuka imani kar ku ɓata sadakokinku da gori da cutarwa kamar mai ciyar da dukiyarsa don ganin mutane ba tare da ya imani da allah da lahira wato in faƙi idan aka haɗa shi da gori da cutarwa babu lada za a watsar wanda ya bayar ya gori to shi koyi cutar to bai da lada a wajen Allah saboda ka kar kar kar ka bata ladan ka da yin gori na'am ana ana iya bayarwa tare da cutarwa ya zama ba yi da wani lada amma ana iya bayarwa ba ba gori ba cutarwa daga baya ai gori to duran da aka gora ko ko da shekara nawa ne aka baya ko an shekara goma ko ashirin ko ma nawa ne da bayarwa sai aka gora to an share lada zaran an yi gori shi ke rance bayar to kar ku ɓata sadakokinku da gori da cutarwa kamar mai ciyar da dukiyansa duk mutane su gani wata kun wannan kuma shi kun mai riya tun asali da ya bayarwa ya bayar shi bai cutar bai gora ba amma ya bayar dun wane ne duk mutane duk mutane su gani shi ba don Allah ya a zuciyarsa ana ce kulfukan cewa a gane riya ba aiki ne ba niyya ce saboda haka riya a zuciya take ba ka ba wani wanda zai ce wannan aikin da wane ya riya yake sai in ka ce ka san abin da ke cikin zuciyarsa tun da niyya ce a yana ake riya a zuci yau domin shi in ya bayar da abu yana son mutane su gani su yaba mashi wannan shi ne riya ba bayarwa ne riya ba niyyar ce riya in ya bayar saboda mutane ne shi ma bai da lada saboda ko yana da ladan mutane za su ba shi lada su yaba wata rana su kushe duk ɗan adam kuma ba a burge shi lokacin da ya yaba maka sai kuma zai ya soke ka balantana ma wanda ya bar da riya su lazim ne hatiman ne ma in sun yaba mashi wata rana su zage shi in sun yaba mashi a gabansa yana tashi za su zage shi ko tanu su zage shi kaga ya hasaran duka biyu ke wajen Allah kun bai da lada to kamar yadda mai yi da riya ya bata ladansa da riya to haka nan ma mai yi ya gori shi ma ya bata da gorinsa ko ya cuta mun ce cutarwa ba lalai tare da sadakar ba ko da ainihin mutum ya ba ya ba ya ba wani ne sai wata rana yake ba wasu labari cewa ai shi ne masa shi ya masa wannan ya zama cutarwa saboda ya bata shi a idon wasu to aini ne masa kaza kazan da aini ne masa kaza ne a ga gaya musu ba a gabansa ba ya zama mai ne cutarwa ko gori ya zama cutarwa ya cutar da shi ne in gori ko ya ce masa aini ne maka kaza ya yi masa gori kenan cutarwa kuma in ya gaya ma wasu ma ya ce ai shi ya masa kaza ya cutar saboda haka kamar yadda mai da yake bata aikinsa da riyansa ya zama bai da lada kada ku kuma ku ɓata ayyukanku da yi da yin gori ko cutarwa kamar mai bayarwa don mutane su gani ba imani da Allah da lahira ma'anar ba imani da lahira ba yana yi don Allah ne ba kuma don ya sami sakamakon ran lahira ba shi ne rashin yamma don ainihin ana cewa sadaka ma alama ce ta imani don wanda ya bayar fi sabi da lafiya ya yadda akwai lahira ke ya yadda ana ba da lada a lahira inda ikhlasi yana neman lada wajen allah mutum ya bayar da nufin allah ya bashi ba yadda da allah din ba kenan to kuma in yana tunanin ai za a biya shi a lahira ne ba yadda da lahiran ba kenan yawwa to wanda kuma ya bayar don ganin mutane shi ba bidan allah ya yi ba ba ran lahira ba ko da da baki ya ce a imani da allah da lahira sifansa dai na wanda shi ba yana neman allah ba ne ba na lahiran ba ne فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سردا shi misalin shi wannan mutumin mai bata aikinsa infakinsa bayan ya yi imma da riya wa imma da cutarwa ko gori to misalinsa shine kamar falalin dutse ne safwan shine dutse wanda yake shimfiɗaɗɗen dutse mukan ce masa fa ban san ko a wasu wurare ana kiran wannan dutsen da wani suna da mu dutsen in in kwantacce ne aka shimfiɗe ana ce mashi fa banda wanda ya doro to kamar to kamar falalin dutse gashi kamar za ga dutse ya shimfiɗe haka ya tafi kamar a cikin gona sai a sami daidai wani area zai ga duk gaba ɗaya ba zai nuna a ainihin dutse ne to kamar wannan falalin dutse kenan alaihi turabun akwai kura a kan dutse fa asabahu wabilun sai ruwa mamako ya same shi musan ainihin akan dutse an- an- akwai kura sai aka yi mamakon ruwa ruwa fasara- fatara kawo salda ya bar shi eh, ainihin huntu ba komi wato dama kura ta baibaye dutsen ko to kuma yanzu an mamakon ruwa me zai ma- idan idan kura akan dutse aka yi mamakon ruwa me kake tsammani zai wanke ru- wurin ne ya tafi da shi kawai shi kenan ya bashi ya bashi ya bashi huntu ba komai sai ne sallah mai huntun sa kawai ba ba koran ki wannan misali ne Allah ya bayar dangane da wanda ya ya ba da sadaka ya zo ya gode ko ya cutar sai ya zama tamkar kam- tamkar ga abu amma ga shi ruwa yanzu ya tafi da shi yanzu yanzu ina yake bashi bai da wani abu la ya ƙaduruna ala sha'in min ma kasabu ba su da wani iko kan abin da suka aikata wato gashi sun yi aiki kamar na kirki amma kuma me bai ba su amfana da shi ba ba yi da wani amfani Ba- ba su samu wani lokacin da ake a- za a zo ana ta ba da ladan infaki sai su ga su ga sun infaki kila sun ma fi- sun yi na fiye da wanda ake ba su lada din amma su ba su da lada saboda mene sun sun watsar sun watsar da abin nasu. wallahu la yahdil qawmal kafirin Allah baya shirya mutane kafirai ana cewa wannan da yake duk a babin infaki ne to kafirci anan ya zama butulci ko da ke kafiran ma na iya infaki ba fi sabilillah ba ana cewa wannan aya ta sauka ne dangane da wani mutum mutum yana doya ruwa irin wa'insu ma'asurai zai ga sunan mutum amma wani lokaci muna karatu ba mu faɗa sunan wasu mutane saboda wasu mutane ba sa ganewa suna cewa wai ana zagin su ne amma haka ɗin da sauka dangane da wasu duk aya da kaci ta sauka in ta yabi wani to wani mumini ta yaba asalin saukan kuma duk lokacin da ta zargi wani wani ne ya aikin zargi aka aka aka sauka to amma ayan ba shi take magana da shi hasatan ba ana cewa sanadiyar saukar aya an fahimta ai saboda haka tana magana ne dangane da duk mai irin wannan aiki ila yau kiyama amma farkon saukanta wani ne ya irin wannan aiki sai aya ta sauka dangane da shi in yabo ne wani mumini ne ya aikin yabo din in kuma mummunan aiki ne wani wani mutum ne shi ma ya munana aiki din sai aka yi magana dangane da shi saboda haka in ka ji an ce wane ne ya kaza aya ta sauka ba ana baka labari ba ne ba ba tarihi ake gaya maka amma shi ne sanadi to wannan wani mutum ne ko ma wasu mutane da wane da wane da wane eh a tarihi ana na ana ta cewa wasu sun taimaki annabi su suka ta ce da dukiyansu wajen taimakon annabi da abadunsu ba kaza kaza kaza kaza amma sun ma annabi gori sun kuma cutar da annabi sun cutar da shi a raye sun cutar da shi bayan bayan sun kuma ce su suka yi masa kaza da ba don su wada ba kaza ba kuma har yanzu magoya bayan su suna faɗa suna ta cewa ai su suka yi ma annabi kaza to to dangane da su ne ta sauka amma mutum ya karanta a cikin sharhi zai ga an cewa nazarar fi fulani a cikin tafsirin ayashi ya ce ta s- ra- eh, da- daga ma'asumai biyu cewa ta sauka ne dangane da wane kuma ta gudana har zuwa wane da- da mabiyansu su biyu din amma wannan da wannan tun da manya ne ga sunan su in ka duba tafsiri- tafs- tafsirai da nuru sakarai da burhan duk sun ka kawo nakalan daga tafsirin ayashi din ka duba tafsirin ayashi za ka gani daga imam bakir alaihi salam ya ce bilmanni wal azali muhammadin wa ali muhammadin ala hada ta'wilu Ma- masu yin gori da cutarwa ga muhammadu da iyalan muhammadu ce wannan shine tawilin wannan kaga kenan wanda suka yi suka suka suka gora ma annabi sun mashi kaza sun mashi kaza bayan bashi kuma suka cutar da iyalansa ne ma dangane da wala yaminu billahi wala bil yawmil akhir yace la yuridu bihi ridallahi wala thawab al akhir ma'anan sa kenan baya imani da Allah bin imani ba yana nufin lalayar da aminta bai aminta cewa zai sami lada wajen Allah shine ma'ana karka ce ai wannan mutum dun dun taso kan dangane da wanda yake rayuwa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah an ce mishi kaidar lahira ya amma yayi infaki kuma yayi gode saboda mene shi ba ladan lahira yake nema ba ba lada wajen Allah yake nema ba lada lahira yake nema shi yasa aka ce wala yu'minu billahi wala yawmil akhir sai nan ya fasa da shi la yuridu bihi ridallah ma'ana la yu'minu billahi baya baya nufin yardan Allah da wannan infaki wala thawabal akhir baya bidan ladan lahira to misalin infakinsa kamar dutse ne abin nan ambulance wato dutsen da ba akwai duwatsu wanda ke dutsen da yake falalin dutse wanda yake ba kamar wanda yake da yake da wa'yansu kogonni da kwazazzamu da wa'yansu tsoron tsoron har da su hasa wani akan wa'yansu duwatsun har gona ma akwai har da itatuwa to ba shi ne ba ba shi ne safuwan ba safuwan huntun dutse ne ba komai a cikin shi kawai gashi nan ne kawai dutse kawai ba ba wanda yake in aka zuba kora aka yi ruwa zai wanke shi da kawai sabanin manya-manyan jibal wanda yake ana iya sa a jibal ma har gona ma ana yi wani har da gona a yi noma da shi tatuwa to ba irin wannan irin wannan in ruwa ya zuba mashi akwai wurin da yake ajiyar ruwa to amma ya sami fa wanda yake kawai dutse ne kawai a shimfiɗe huntu ba komi ba kogo ba komi ba kawai ruwan ya dake shi sai ya tafi kawai to kamar haka ne ne misali ne allah ya ba dangane da wanda ya infaki ba domin allah ba domin ranar lahira ba sai kawai ya zama infakin ya wargaje kamar bai yi ba cikin majma'ul bayan nan zan koma da mu baya kadan dangane da ƙolin ma'arufin wa makarantun khairun min sadaka ya ce an samu raya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa idza sa'ala sa'ilu fala taqta'u alaihi mas'alata hatta yafruga alaihi idan mai roƙo ya roƙo kar ku yanke masa roƙonsa har sai ya gama wato ya fara roƙon kar ka ce ɗaya da ta ya ishe na ko kuma wata magana mai kama da haka sun maruddu alaihi bi wa ƙarin walin sannan ku mashi raddi da natsuwa da taushi in ya gama ka san shi abin da ya dame shi ne ke zo ya gama yake gama sai ka saurare shi in ya gama ka gama shi sai ka cikin taushi ka ce wallahi kuma ka kawo kuka gidan mutuwa ni ma dai ba karya ba za ka yi ba a ka shara da karya yawa inda gaske ne in kuma ba hali ne ka ce ka yi haƙuri ba hali ko kuma ni ma ka akwai abubuwa da suke gabana ni ma ina ɗan zan kafa ɗaya da za a samu ne a yi haƙuri ko wani magana mai bai daɗi ne da taushi in ma bi badrin yasirin aurar da jamila ko da bashi ɗan ko da ɗan kaɗan ne ko kuma radi kyakkyawan radi ko kuma ko to amma da Allah ya dan hakuri da wannan in ma ka ga dan haruwa da kai ka dan kawo dan wani abu ko bai dauke masa duka ba ya dan rage masa dai ko yawa ko kuma in ba ko za a bashi dan kadan din ba ma dai ai masa magana mai daɗi fa innahu qad ya'tikum man laysa bi insin wala ja wato wannan don ku sani fa wani zai zo muku shi ba mutum bane ba aljani bane yanzuruna kaifa sani'ukum yaga me za ku yi fi ma hawala kumullah ta'ala abin da Allah ya ba wani zai zo yana yana roƙo alhali ba mutum bane ba kuma aljani bane ba ne yana ga wani kenan yau yana yawa mala'iki ne ya zo ya ga yaya ne ne za ka yi tun da yake Allah ya ba ka yanzu ya kun san kisan wasu daga cikin da aka ba labarin na cikin bani wasu mutane uku da mai da ku- da kuturu da makaho da ko- da mai kora duk suka sami wannan kisan mai tsawo ba zan kawo kisan ba da cin halin su kenan kuma suka zo suka yi dukiya sai mala'ika ya zo masu a sifar su na da duk sai suka yi mai kuturu ya kore shi ma- abin nan mai kora ma ya kore shi amma makaho ko sai ce lalle haka nake kamar yadda ka faɗa kamar yadda kake nake makaho haka nake makaho da Allah ya ba ni ido na kuma ya tsaro tsare saboda haka wannan dukiya ɗibi yadda kake so ka bar wani bai sai ya ce dama ana gwada ku ne Allah ya yarda da kai ya yi fushi da abokan kai to ka gani tana aiwa wani ya zo ba mutum ba ne kar ka walakanta shi sai ka mishi magana mai daɗi kaga ko ba komai dai ka ci jarabawa ko ka ba da ɗan kaɗan eh, da magana mai taushi ka ce ai haƙuri da wannan ko kuma kai magana mai taushi ɗin amma karka yana cikin magana ka ce to dakata ya isa haka kai ke nan roƙo ko ka tuka to ka kyale shi ya gama magana sai ka ga masa har wala yau a cikin majima dai an rawaito daga abi abdullah alayhi salam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce man asda ila mu'minin ma'rufan thumma adahu bil kalami aw manna alayhi faqad abtala Allah sadaqata duk wanda ya ba wani mu- bawa mumin asda ma'ana asad as- a- asda ilaihi ma'ana asana ilaihi duk wanda ya kyautata ma wani bawa mumin da wani abin kirki ya yi masa sannan ya cutar da shi da zance ko kuma ya masa gori to Allah ya ɓata sadakarsa ba da ba lada to dangane da kuma ya ayi alladina amanu la tabtu sadaqatukum bil manni wal adha da ana ce a tafsirin ayashi ta sauka dangane da wane ne ta gudana har zuwa wane da mabiyansu mabiyansu har ya zuwa yanzu don suna da mabiya wa yannan mutane har yanzu sannan kuma arwala a tafsirin ayashi din da ya da wani sinadin daban don can mu kawo muku sinadin shi ba daga mufaddal bin salih a yi zuwa ja'far bin muhammad ko abi abi ja'far ɗayansu wannan kuma ce daga abi ja'far ne daga salam bin Mus- mustanir ya ce ta- ta- masu cutar da muhammad da iyalan gidan muhammad sai aka tambaye shi ya ce aka ce mashi fi hada ta'awilu fi hada ta'awilu qala an an unzira fi kula har wala da wani da shigen irin wannan ruwaya sai aka ce shi kuma wannan ruwayan shi kuma daga abi abdullah ya ce wannan a ruwayan su lalle ba aka sa suna ba na baya an sa suna ni ne ba faɗa ba amma wannan ba a sa sunan ba an ce fulanu wa fulanu wa fulanu shi fulan ɗin uku- uku ba a faɗi sunansu ba fulan na hudu an faɗi sunansa ni kuma ba zan faɗa ba amma yana na aka fulanoni ne ba fulani ba fa Ful- fulanoni ne guda guda hudu wa ashiya'ihim da ma- da magoya bayan su wayannan fulanoni din eh dalili su mutane in suka suka suka dauki abin da girma ne sai yanzu nan zaka ga an fara rigima za a ce wane ne kuma haka ne wane ne ka duba tarihi ya ba manzo Allah kuma ya masa gori yana nan ma a littafin amma ba za ka ji a baki na ba wala za ka ce na zage shi amma yana nan a littafin in kana son karatu in ka zo sai a nuna maka ce ka ga wane naka shi ne ya ba annabi ya masa gobe kuma bayan annabi ya cuci iyalan gidansa ya ce ba su ne suka yi ma annabin kaza ba yau za a yi masa kaza ko haka ne. a cikin tafsirin kummi ya ce man akthar imtinanuhu wa azahu liman ya tasaddaqu alaihi batalar sadaqatu Wa- ma'anan wannan aya kama ah, kana safar- kana- ka- ka- kama tsare safwanin alaihi turabun ya ce wanda ya yawaita gori da cutarwansu gorinsu da cutarwansu suka yawaita ga wanda yake ba sadaka sadakansa ta ɓaci kama ya bulu turabun labi ya kuna ala safa kamar yadda koran da ke turbaya da ke kan falalin dutse kuntun dutse zai zama in an yi ruwa zai kwashe shi والصحوان الصحراء الكبيرة التي تكون في مبادة wannan wannan fasaran safwan dutse babba wanda yake dunkulalle bai da wani wurin da zai bai da kogo bai da shoki bai da tsire-tsire bai da komai haka nan kawai wanda yake da abin a zuba mashi turbaya ne ruwa zai wanke shi to sai ruwa ya zo ya wanke shi sai ya tafi da duk abin da ke ciki wannan kuma misali da Allah ya bayar dangane da wanda yake ma'arufi sannan ya zo ya bi shi da gori ko cutarwa ya ce imam sadiq alaihissalam ya ce ma min shay'in ahabbu ilayya min rajulin salafat minni ilayhi yadun atba'aha atba'uha ukhtuha wa ahsan wa ahsan wa ahsantu bihalahu yace ba abin da yafi zuwa gare ni fiye da mutum wanda a da can yi mini yi mini ni'ima yi min wani abu salafat minni ilaihi to salafat minni ilaihi yadu atba'at ha ukhta wa ahsantu bi halahu wa ahsantu ne ne na gane abin da yake cewa wato abin da na fi so ba abin da na fi so fiye da mutum ya zama ainihin na kyautata masa sannan kuma ya zama na bibiye kyautata masa ina ta bibi da ke kyautawa la'anni ra'aytu man al-awakhiri yaqba'u lisana shukr al-awa'il dun naga hanawan karshe karshenni yana yanke shukuran na farko wato al'ala abinda imam sadiq alaihi salam yake cewa nan shine ba abinda na so irin ma mutum ta goma shi in ta masa in ta masa in ta masa ba ya zama da na taɓa yi ba ya zama ina ta ta yi domin na lura cewa in an daina bayarwa kamar kuma sai ya zama an yanke bayarwa amma in aka ci gaba da bayarwa to ainihin godiya yabo na nan godiya na nan tafi wanda kuma aka yanke kamar kamar wata rana za a yi cewa ko saboda wanda zai gaba to yana abin da yake so shine ya zama in yana kyautata mu mutum ya zama da'iman tuturo yana kyautata masa ba ya taba kyautata masa ba wata rana wani sai wani misalin kuma da Allah ta'ala ya bayar ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل بطل والله بما تعملون بصير wannan kuma dangane da masu infaki wancan masu masu infaki don riya aka ce kamar fane na dutse kuntun dutse wanda yake ainihin da turbaya aka yi ruwa ya wanke to masu kuma yi saboda Allah fa yace misalin kuma masu ciyar da dukiyoyinsu domin bidan yardan Allah to kun ga wancan iftiga a mardatillah din nan shi ya fassara wancan wala amin billahi wala min ya baya bidan yardan Allah ke wanda ku wannan ku iftiga a mardatillah domin bidan yardan Allah wa tasbitan min anfusihim da kuma tabbatarwa daga gare su wato da ainihin yuthabbituna anfusahum ala al-iman haka ya fasasha wato tabbatarwa daga kansu akan imani cewa sun san cewa Allah zai ba su ladabi to shi mai yi saboda Allah da ranar lahira ke kama sadi jannatin birabwa kamar gona ce kuma ita kuma a jigawa jigawa ita ce tarin ƙasa rabwa din ke ƙasa mai iya ɗaukar ruwa na shuka a shuka a kai to kaman wanda kaman jigawa ce a saba hawa bilo ainihin mamako ruwa kuma ya same ta akai mata mamako ruwa in jigawa ta sami ruwa mamako mai take da shi yana yana kwararewa yana ci abin shi koko za ta za ta tsotsa ne ta aji a zo a yi shuka to fa a ta ɗaukar har da ikwai ne ta kuma ta ba da abincin ta ninki biyu fa in lam yusuf hawa bilin kwatan in ma mamako bai same ta ba ruwa ma dai ya same ta ruwan da aka saba fadl ba yana nufin yayyafi ba yana nufin ruwan da aka kasu da yake ruwa iri biyu ne akan ce akan yi mamako galiba mamako akan yi shi da ƙarfi ne mu da yake nan mama abota ruwan sama ne mun san wani lokaci akan yi ruwa akan ce kamar da bakin kwarya to irin shi in zo nan lokaci gajeren lokaci za a yi kamar yan mintoci sha biyar talatin an gama shi mamako to akwai kuma wani ruwan da akan ce mashi ruwan dare mai gama duniya to shi kuma bai ba mamako akan yi shi ba amma sai a daɗe ana yi ruwa ne kamar dai wanda hamma mutane za su iya fita su taɓa a cikin shi ɗan jijjika amma aka kwana ana yi ko aka daɗe ana yi to duk dai do'anin ruwa nau'o'in ruwa guda biyu duk ƙasa tana bukatar su in aka yi mamako za ka ga ya cicika ko'ina amma aka yi kwana ana yi to za ka ga bai cicika ko'ina ba amma ruwa ƙasa ɗin ta sha sosai bi za su ma shi wannan ya fi shiga ƙasa don yana zuba hankali baya kwarara shi in ƙasar tana sha to ko shine tal tal ba yana nufin yayi yana nufin in mamako bai same ta ba ruwan da aka saba na yau da kullum ya same ta an yi dai ruwa ke na kan wallahu bi mata amuru na basir Allah yana gana min da kuke aikata ma'ana kaga ce bayarwa fi sabilillah yana nufin kamar kayi shuka ne a wurin da a ƙasar da take ta ji ruwan sama ta sha ta tsirar da tsoro ba kamar wancan misalin na wanda shi kuma wanda wanda ya wanda ya bayar ba domin Allah bai aka bada misalin kamar mamako ruwa ne ya sami fadar da dutse ya kwashe turbayan da ke dorbishinsa aka neme shi aka rasa da a ce mutum ya shuka irin wannan turbayan ya ka gani mukaddara mutum ya ji ya sami turbaya a kan dutse sai ya shuka akai sai aka yi ruwa mai zai faru sai ya tsiro da turbayan da shukar nasa duk ruwa zai kwashe ya tafi da su to in ku ainihin mahalli ne gona ce mai iya ɗaukan ruwa tarin ƙasa mai iya ɗaukan ruwa to ainihin lafiya sai ainihin ƙasa ɗin sai ta jiku sai kuma ta bada abinciyarwarta da yake abin da muke shuka da iri-iri ne akwai ma wanda muke shuka wanda shi yana abincinsa a ƙasa yake to shi ma ya fi bukatar ma ƙasa mai tari don haka kamar irin su dangin su doya da rogo da dankali su kuma a ƙasa suke yaya kaga shi wannan ma ainihin akan tara akan tara ƙasar ne sai ya ji ruwa sosai su ga lafiya lau in ga ƙasa ta mai ɗaukar ruwa gashi kuma mai ɗaukar ruwa ta sha gashi kuma ainihin ruwa ya sauka mata sosai ainihin kaga aka yi ruwa sosai sai kaga masu masu manoman ruwa sun je suna abinda suke cin ɓalla tona kallo a mayar a rufe sake ci gaba da tsiro hagan saboda akwai ruwa sosai to kamar haka nan ne wannan misali ne cewa da mai wancan wanda bayar bayar ba domin Allah ba domin ranar lahira ba ya shekar da dukiyarsa ne kawai bai da wani amfani wannan koyi bayar domin Allah da ranar lahira to shi kuma ya shuka ne da zai girbi mai yawa saboda zai je ya sami ladansa a wajen Allah أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إيسار فيه نار فاعترقت to ɗayan ku na burin ya zama yana da gona ta dabinai da inabobi kuma ruwa na kwarara ƙarƙashin ta wato gashi an yake ta hanyoyin ruwa kenan kuma yana da 'ya'yan itatuwa daban-daban banda ma da binai din da inabobi din da yana da ainihin shuke-shuke da yi daban-daban so kuma wasa buhur kibar tsufa kuma ya same shi ga shi ya tsufa wala huzuriya kuma yana da 'ya'ya du'afa su kuma yaran ƙanana raunanan yara yana da yaran ƙanana shi kuma ya tsufa ga shi da yaran shi 'yan ƙanana ne ba sa ba ha isarun sai ainihin goguwa ta zo ma gona fihi narun akwai wuta ciki a cikin goguwa matar gonar ta kone kurmus wake fatan wannan ya faru idan mutum yana da dukiya yana da gona ga kayan abinci iri-iri kuma gashi ya tsufa gashi da yara me yake fata yanzu in in abin ya mutu ya bar ma 'ya'yan gona lafiya lau su girma ga ga- suna suna da abinci to yana cikin fatan haka nan in ya wannan ya ko ya rasu yaransa lafiya lau yana ji yana gani kawai sai aka yi guguwa wata wata iska ta zo busasshiya ta zo da wuta sai ta kona gonar kurmus ya zama ba komi yanzu yanzu zai mutu ne kuma 'ya'yansa su talauci wa ke fatan haka nan to haka wani shi ma wani misali da aka ba to kamar mai mai mai mai mai bayarwa ba domin Allah ba ke Ya- ya- lokacin da yake mat- matukar bukatar dukiya din sai ya zama shi ne kuma matalauci yanzu abin da ya bayar abin da duk ya bayar za a taskace masa da shi ne zai zai ji lahira cin da cin masa duk abin da ya bayar a nan duniya zai je cin ma a lahira to sai ya bayar sai ya kona ya kona abin da ya bayar sai ya je sai ya ga babu ya je lahira ya ga ana ba da ladan infaki sai ya ga shi bayi da komi ba ma bayi da komi mini shi kuma azaba na jiransa ba zai so hakan ba zai so an ya ya ya ya ya ya haƙilo ya haƙiro ya gama in ya ya haƙiro ya noma ya sai so ya girbi in ya haƙiro ya aiki ya so ranar ranar kwasan albashi kwasan albashi in ya haƙiro ya zubi ya so ranar kwasa ya dara to wannan ya yi zubi ranar kwasa sai kuka wannan ya yi noma ranar girbi sai ihu sai wayo zai girbi kenan ba gona ta kone kurmus to shine misalin wanda yake wanda yake bayarwa ba domin Allah ba yana noman da zai kuka ranar girbi yaushe ne ranar girbi ranar lahir ranar za a ba da ladan ayyuka to shi da yake ya yi aiki amma ba domin allah ba. ko ko ya yi domin allah ma za bata lokacin da ya rubu- ya- in ya yi duniya ne kam dama ba ya da ladan amma in ya yi saboda allah ne za a rubuta in ya zo ya gora a watsa kai ko ya cutar a watsa to shi ne haka iyaka iyaka banda a ɗinka da da gori ko cutarwa kila gorin da daɗi ka ce ba ni ne maka kaza ba ko kuma cutarwa da daɗi ko da ba shi nan ka ce ai ni nake masa kaza to kaza da kai bayyana lakum al-ayata la'allakum tatafakkarun haka Allah ke bayyana ku ayoyi ko kwayi tunani wato ko gane za ku iya fahimtar wannan kan mutum irin wannan ayoyin misalolin da ake bayarwa inda mutum zai iya gane ba wanda yake son ya gama hakilansa yana noma ranar da ya zo zai girbi gonan ta kore ba wanda zai so haka zai ce ma ina ma tun farko ma bai noma da ya ma ya huta ba wanda zai so ya ya leburanci ya leburanci a ce a biya ka ne ce a tattara a biya ne na gama tattara a gama biyansa ya tafi gida ya shafa ba kuɗi ya biyo hanya gaba ga inda ya yarba ya dawo ce nan na bashi a ce ka tafi da abinka kai ma ka sani ya koma bai sanya da abin da ya faru yayar ne a hanya mai ya faru ba yanzu zai bashi tunda ya gama aiki an biya shi lada kuma yanzu bashi zai so haka nan to kaga mutum zai iya gane wa'annan ana mashi to wanda misalin shine misalin wanda zai aiki irin wanda ake ba da ladansa a lahira amma ya je lahira ba lada shine misali shine misalin wannan to ba mai fatan tsufa ta same shi sannan kuma yana tunanin zai bar ma 'ya'yansa dukiya sai ya koma ya- yana ji yana gani zai mutu yana ji yana gani duk abinda zai bar ma 'ya'yansa babu zai bar 'ya'yansa cikin talauci to da gaskiya wannan mutum ka san ɗana yana iya faga yana iya gane mu duniya amma in ya je lahira ya ga wannan zai gama misalin da ake bashi don ya gane lallai an bashi masarsari a na duniya amma na lahiran al'amarin ya wuce nan tun da shi wannan kamar wanda zai mutu na kaga zai ta bakin ciki kira ma bakin ciki ya kashe shi ya mutu shi kenan yanzu ya yi ya yi akilo ya tara ma ya'ya zai mutu kuma ya basu su wuce ko kuma misalin wanda ainihin shi ne ne misalin wanda yake da gona wanda bisa sadi uku ne aka bayar na farko misalin wanda yake cewa ba don allah ruwa kamar mai shu mai kamar ruwa akan akan falalin dutse na biyu masu cewa fi sabilillah kamar ruwa ne sami ta raga duniya yakan kasance yakan akan daɗe ana yi ne amma ba mamako mamako 'yan mintoci ne minti goma sha biyar ishirin an gama mamako amma ko sai a daɗe ana yi to duk kowanne ƙasa tana da bukata amma lalle ta mafi bukatar tsal don shi ya fi shiga ƙasa don mamako ya kai ko da shi ma ya kai shiga don zai kwarare ya tafi wannan kosan ba zai kwarara ba zai rika shiga ne a hankali a hankali a hankali to misali ne dai aka Allah ta'ala ya bayar na cewa wanda ainihin ya ba da dukiyarsa fi sabilillah kamar wa'annan gonakin ne to shi kuma sai aka ba da wani misali da mutum kowa zai iya gane wani shine na wanda yake da gonansa yana ganin lafiya lau shi ya tsufa ga yaransa ƙanana kuma yana fata yanzu ya so ya basu cikin yarwan dukiya kawai sai wuta ta zo iska ta zo ta murtake gonan ta kona kurmus kasan bakin ciki ma sai ya kashe wani mutum ko tun da dama ya tsufa karshen ta ma saboda takaici yanzu yanzu ba shi da abinci ƴaƴansa ma rauna na kuma mai kuma karshen ta ma kaga zai mutu kenan ya bar ƴaƴansa a talauci ba wanda zai so haka kamar yadda ba za ka so haka nan ba to kar ka ɓata nomanka da abin da ba za ka girba kai haƙilo a karin kawo mene ne haƙilo a karin kawo kai aikin kirki amma kuma baka da lada a lokacin da za kuma lokacin da kake matuƙar buƙatar ladan kuma ya zama ka da shi kai mutum bai gaji bai je lahiran ya gani ba amma ya san duniya ya san ba zai so a ce ya gama nomansa ainihin ranar girbi gona ta kone ta su haka to haka to aka je lahira kuma abin zai waje wuce haka don zai ga cewa yanzu gashi ana kiran mutane ana suna wucewa aljanna shi kuma yanzu yana tsammanin shi ma haka sai a zo da shi a tsora shi a aikinsa a sikeli sai kawai sai a gaba aiki to me a ce ina ciyar wannan da yake ya ga wani 'yan abubuwan da ya ba 'yan kaɗan ne amma ga shi ladansa mai yawa ya wuce wannan kuma shi ya zo ina la a ce a kawatsar ka a ce kaga kaga da ba don kawatsar ba da kaga girman ladan amma kawatsar ya ce ai ba ya tsar ba ce ba ka yi gori ba ba ranar ka ce ma wanda ka bashi kaza to shi to aiki kenan kawatsar ka lalata ladan ba wanda zai so haka to baiwai wannan kiran sallan aljihuna ne insha Allah saboda dai magarba ta kusa dole za mu yanke karatun kakan tsakanin lokacin wannan kiran sallar da magarban sosai kamar minti goma sha biyar insha Allah ba mu gama maganin infaki muna na kai dama wancan karin da ke cewa maganin infaki nan yana da tsawo Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu da shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikata babban adina ta duniya hasana wa alaƙa sana'a ربك قلوبنا بعد إذ هديتم وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
bakin aramoyi sanarwa ba program na ku guda Sai za su bar.
da wulakanci Ai program shi. Ai shi.
program na ku guda eh Na mu eh.
eh arama da sabon wani arama ai wani